Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a. Shiri ne da hukumar gidan Radiant Express mai gabatar da shirye-shiryenta a kan mita 90.3 zangon FM take daukar nauyin kawowa. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna da shehin malaminmu wato Farfesa Abdullah Uba Adamu akan abin da ya shafi dandalin sadarwa wannan abin da ake ce ma wato kamar social network kenan. a inda malam zai bayyana mana shi menene ainihin ma'anar wannan abun da irin tasirinsa ga abin da ya shafi ainihin rayuwarmu malam a madadin masu sauraro muna yi maka barka da zuwa cikin wannan shirin jama'a assalamu alaikum malam kafin mu je ga maudu'in namu na yau za mu leƙa akwatin sakonninmu don amsa ɗaya daga cikin tambayoyin da masu sauraro suka ainihin turo mana wasiƙa ce kusan doguwa ya ce assalamu alaikum profesa ya yi magana cewa ni ko kai ko wani zai iya zuwa gidan murtala ya je ya ainihin tambayi nawa ake biyan kowane ma'aikaci albashi wallahi profesa kafin akwai wannan sai an ce lallai wannan ya haukace yaya za a magance wannan wato kamar tunani da mutane suke da shi domin na san ba lallai ba ne an taɓa yin irin wannan tambayar a wata ma'aikata da take zaune a nan cikin garin kano na gode naka bashir sani mai tama to waɗanda ba zan iya cewa komai game da su ma'aikatan gwamnati ba amma dai abin da na sani shine doka da shugaban ƙasa ya sa hannu a kai ta baka wannan yancin na ka je ka tambayi duk bayani akan abin da gwamnati take yi in dai da kuɗin gwamnati ake yi kuma na yi amfani da gidan murtala a matsayin guri ne matataran ma'aikatan gwamnati saboda haka daidai ne ka je ka ce a gaya maka ga abin da kake so sai ka tafi da kwafan na dokar idan mutum ya ce dan me za ka tambaya sai ka ce doka ce ta bani ta bani hurumin wannan tambaya saboda haka ga abu ga dokar a hannuna kuma ga bayanin da nake so zan dawo bayan kwana bakwai idan ba a bani ba to zan kai kara dan doka ta bani dama cewa idan bayan kwana bakwai ba a bani ba zan kai kara wannan shine amma ta kan yi su kansu ma'aikatan gwamnatin ba su san da dokar ba ko kuma sun san da dokar amma ba su san takamaimai da mai da mai da mai ta ce ba saboda ka kiran da za a yi shine ita ma'aikatar yada labarai misali ta yi wayansu bitoci ga ma'aikatan gwamnati akan wannan dokar a samu dama da su kungiyoyi masu zaman kansu wanda aka kira civil society organizations wanda suke takamaimai haikilo akan yancin dan adam tare da kuma gwamnati su haɗu a ga yaya za a faɗakar da jama'a akan dokar da kuma akan gwamnati to amma nake jin maganar da yake yi shine mutane watakila ba za su so su bada bayanin ba saboda suna ganin kamar wani sirri a wai shi yana ganin in ka je sai a yi ma kallon mahaukaci ma ya wannan zai zo ya tambayi wai a ba da albashin da kowa yake ɗauka kuma yana ganin kamar ba taɓa jarabawa a nan cikin garin kano a to ya dan gwada mu gani sai ya ba mu bayani Yanda aka yi ba, eh.
eh to amma dai kan ko an maka kallon mahaukaci ko ba a yi maka kallon mahaukaci ba Na.
haƙƙinka ne Na.
ka ce kana son ka san albashi nawa ake ba wa kowa da kowa da kuɗin jama'a Mm.
nawa aka kashe a yin wancan ginin ko yin waccan hanyar ko yin waccan rijiyar Na.
da kuɗin jama'a Mm.
Ha- haƙƙinka ne idan an ce mahaukaci ne kai to sai ka kai ƙara ka ce na nemi bayani an hana ni amma ba za ka kai ƙara akan an ce mahaukaci ne kai ba ko ya neme mu ma mu ya zo ya gaya mana yanzu cewa sai sai ya gashi.
gashi sai a ba Eh, shi kofin na doka yawa, eh.
in ka in aka ce mahaukaci ne kai wannan kara za ka kai na daban Na.
na cewa an ci zarafinka Haka.
amma ba bai danganta ga neman bayanin da kake ba Mm.
amma neman bayani da in aka hana ka Mm.
ko an ce mahaukaci ne kai ko an ce mahaukaci ne kai ba in dai aka hana ka wannan bayanin bayan kwana bakwai to yancinka ne ka kai kara Na.
ka ce an hana ka kuma za a ci tarar wannan wurin rabin miliyan
a to shi kuma wannan abban sharifai malam fatan alheri yake gare ka na gode kwarai da gaske malam abba allah ya bazumunci To a masu sauraro kamar yadda na faɗa a farkon shirin da yarda Allah Profesa yau zai yi mana bayani ne akan abin da ya shafi dandalin sadarwa ko kuma abin da wasu suka fi sani da wato kamar shafin sada zumunta da irin alfanun da take ainihin ɗauke da shi ko kuma ainihin wato akasin haka in ma har akwai. A Profesa wai shin menene ma'anar ma shi wannan dandalin sadarwa?
idan ka ce san dandalin sadarwa kana nufin wani wuri ne da ake haduwa domin a tattauna abubuwa da suka shafi al'amuran yau da kullum na sha'awa ko kuma na sa kai amma ni a nawa ganin fassarar za ta fi daidai da a ce dandalin mu'amala saboda mu'amala ce take kai ku kuma abin da yasa za a kira shi dandali saboda guri ne na haduwa dandali dama haduwa ake yi ta zo da zo eh mutane su haɗu a wuri guda saboda su tauna wani abubuwan da suka shafe su mu'amala ce ta kawo ku idan baka mu'amala da mutum ba ma abin da ya haɗa ka da wurin amma shafi abu ne wanda ke bai da motsi wuri da yake cak amma dandali wuri ne inda ake mu'amala ake kai kawo da ake shi.
kaiwa ake kawowa ka faɗa ni ma in faɗa ka yarda ban yarda ba da shauran wannan wurare da ake kira dandalin mu'amala ko shafin sadarwa ko ma dai me zaka kira su wurare ne da aka kirkiro su a intanet ta yadda za a ba wa mutane dama ko da ba sa kusa da juna Mm.
su san abin da juna suke ciki wato an faro abin ya faro ne daga tunanin cewa idan mutane sun bar makaranta sun gama karatu Mm.
sun bar makaranta kowa ya kama gabansa za ka so ka san ina kowa ne yake saboda takan yi an yi- an yi zama mai kyau tsakanin kai da wani akwai wani abokinka kun shaku kuna makarantar to amma kai sai ka samu makaranta ka tafi Legas. ko kuma kasa ka tafi kalaba ko kuma dai kuka rabu dai Mm.
kowa ya kama gabansa bayan shekara da shekaru sai ka fara tunanin ina wannan abokin nawa yake ina zan same shi yaya za mu zo mu ci gaba da abokantakar da muke da ita lokacin da muke makaranta to wanda suka kawo wannan tunanin sai suka kirkiro wani shafin sadarwa ana kiransa classmate.com Oh.
wato yan ajinmu asali kenan asalinsa kenan Mm.
classmate.com To, classmates.com an kafa shi ne saboda a tattaro duk 'yan aji daya da suka gama wata makaranta Mhm.
ba kuma wai takamaimai makaranta kaza ba a'a Mhm.
duk inda kake sai ka shiga wurin sai ka bude shafi to, na makarantar mm, sai ka faɗi sunan ka ce to ni ni ne wani ga lokacin da na gama wannan makarantar to idan wani ya shigo shi ma ya gani sai ya ce a ni kuma ga lokacin da na gama mm, to sai kaga a haka ta haka a hankali a hankali abokantaka ta fara tasowa ta fara tasirantuwa tsakanin waɗanda suka jima ba suka tuna ba to ta haka abin ya fara classmates.com mm, sai kuma daga baya mutane suka ce to in haka ne bara mu kafa wani abu na abokai ba wai sai lalle na yan aji ba to,
yaya zan yi in samu abokai mm, kamar misali kana son bal mm, kana son ka samu wani wanda za ku tattauna da shi akan bal din mm, an yi bal ta yi maka kyau ko ba ta yi maka kyau ba kana son ka ka tattauna da wani kar ka manta turai ba kasafai suke da son su haɗu fuska ta fuska Mm.
a yi hira Mm.
kamar yadda mu muke da shi ba mm,
ba kasafai sukan so haka ba rayuwar tasu wato ta fi kaɗaicewa kowa a kaɗaice kadaici haka eh kaɗaici ya fi tasiri fiye Akan da cakuɗuwa haɗuwa eh haka.
akan cakuɗuɗuwa Mm.
to saboda haka mutum yana zaune an yi bal an cinye su ko kuma su sun cinye yana son ya ya ya- wato ya nuna murnarsa ko kuma ya nuna alhininsa Mm.
game da abin da ya faru amma saboda ba Ba- a yarda ko kuma eh, ba ba- su ba ba a kansu haɗe damar suke ba, a eh.
haɗu a yi wannan ba to sai aka aka fitar da wani shafin eh, abin nan ko kuma ce da sadarwar ana kiransa friendstar.com okay mm, to a friendstar.com mm, sai ka zo ba wai yan ajinku ne kake nema ba mm, friendstar.com na abokai kake nema mhm, sai ka je gurin ka rubuta ka ce ni ne wani ina son ko eh, chelsea ko ina son menene eh, yan bal ko madrid ake kiran su ina ina son su ko kuma ka ɗauki wani dan bal da kake so kaman eh, Do- dorog ba Eh, ko Drogba, wani Didier wanda duk Drogba.
mun- eh, mutanen Eh.
ka ce kai kana son shi na'am sai ka ga wani ya duro ya ce ai shi ma yana son wannan dorog ba To.
din to wannan shi ma sai ya ce ai to sai ka ka ka samu hanyar tattaunawa na'am sun fi son wannan saboda babu wani abu na bukatar cewa sai an haɗu fuska a da fuska.
zahiri eh, Eh.
na'am kaga ba za ka shiga lokaci na ba Mm.
ba za ka zo ka takura mun ba Mm.
ba za ka ga sirri na ba baka ma san ko ni wane ne Gaba ba ɗaya ma.
abin da ya haɗa mu Mm, sha'awar mu akan wannan dan bal Abu din ko guda ɗaya.
mawaki Mm.
ko wani marubuci ko dai wani abu abin da ya haɗa mu kenan na'am to sh- daga nan friends ta fito to to classmate.com ai yayi daidai da old boys association din mu to irin almunai kenan.
Alum- al- alu- eh, a- alumni associations ba Mm.
za ka ga mutum ya gama wata makaranta to makarantar taso a hankali a hankali sai su kafa wata kungiya Mm.
ta tsofaffin ɗaliban wannan Mm.
makarantar to in ka lura da kyau kungiyar tsofaffin ɗalibai na makaranta tana buƙatar sai kun samu wani muhalli haka sai kun samu wani guri kun tattaru Mm.
a ga juna Mm.
a tattauna saboda abin da musulunci ya gada kenan Haka ne.
abin da hausawa suka gada kenan abin da mutanen afirka suka gada kenan a haɗu a ga juna kai ashe kana nan ya ina kake kwana biyu.
wani ma wannan wasan banzan da kuka yi kuna yara Mm.
shi za ku dawo ku ci gaba da maimaita da shi Haka ne.
wani sunan da ake kiranka na da na da a ce da kai su faro Mm.
ko a ce da kai abin nan dan guntu ko a ce da kai menene menene wannan sai kaga ya da- ya biyo ka haka kuma kai ba za ka ji haushin cewa ya yi maka wannan Tunda kiran ba za sa'an ka ka ka ne.
san kauna ce eh ko mutuwa kai Eh.
ta za ya za mu je za mu je eh, jana'izar su faro haka ne to irin wannan shine yake da karfin dankon zumunci a Afirka to to turai ba su da wannan damar na'am.
to shi yasa suka yi classmates.com suka yi friendstar.com to kuma da tafiya ta yi tafiya Mm, sai facebook to ta taho to, to facebook ita ce ta zamanto kamar zakaran gwajin dai a ciki saboda a lokacin da facebook ta zo shekara ta 2004 yau shekara kusan wato goma kenan sai ta zamanto duk ta fi kowanne wato dandalin mu'amala Mm, tasiri To.
saboda yadda suke yadda suka fito da tsare-tsarensu yadda za ka kafa hotonka yadda za ka janyo sun mutane sauƙaƙa al'amuran sun sauƙaƙa shi saboda a lokacin ilimin ya daɗa yaduwa Mm, kuma masu amfani da ita wannan yanar sadarwa ɗin sun sake ƙaruwa mm, saboda haka dandanin sai suka classmates.com da friendster.com sai suka yi ƙasa mhm.
facebook sai ta taso Mm.
to facebook din bata fara zuwa mana nan gadan-gadan ba Mm, sai lokacin da kamfanonin sadarwa kamar su mtn da etisalat suka fara fitar da data plan Mm.
suna ba wa mutane data plan Mm.
suna sayar da data plan to lokacin ne fata aka duro kanta kowa da kowa gadan-gadan saboda ai za kan waya kama za ka iya sayan data plan na 100 megabyte Mm.
ko naira ɗari ne ko naira ɗari biyu ne na manta amma dai za ka iya sayan data plan ka shiga facebook nan Mm, to mutane kuma da yawa daga cikin mu sai suka fara tunanin a wai ana maganar wannan dandalin sadarwa ni ma dai bara in je game ake dama dan a dama da a ni ciki ba Eh.
Mm, abin da yasa kuma mutane za su sh- za su zo su je gurin na'am.
ba dan komai ba dan saboda baya buƙatar wani abu a bangaren ka na tafiya Mm.
na ka tafi samu masauki ko ka haɗu da su wani hotel gurin kwana da yawa waya ko duk ba ka ka bukata ku yi wani.
rigima da wani ka zage shi ya zage ka ya bata maka rai ko haɗarin kan hanya duk babu wannan Mm.
abu ne wanda yake a sararin samaniya Haka.
saboda haka shafukan sadarwa Mm, ko dandalin sadarwa ko dandalin mu'amala wanda duka kira duk ɗaya ne mm, an kafa su ne saboda ba wa mutane dama mm.
su haɗu da juna su tattauna da juna akan abin da yake ya haɗa su tare Na'am.
ko na menene Mm, amma zuciyarka na'am.
manufarka Mm.
ita ce take maka jagora zuwa wurin Na'am.
saboda haka idan sharri kake da shi a zuciyarka Mm.
to akwai shaidanu irinka a gurin a wurin wanda za ku zauna ku ta sharrinku Na'am.
idan eh, Alkhairi.
alheri Mm.
ne yake zuciyarka Mm.
akwai da yawa ire-iren ka wanda za ku haɗu ku yi alheri Na'am.
ita dai hanya ce da aka baka turba ce Mm.
kuma turban nan ba inda ba za ta iya zuwa ba saboda haka ita ba za ta ce da kai je ka wuri kaza ba amma an kana son ka je din za ta kai ka haka niyyarka Mm.
kudurinka shine za su tabbatar da inda za ka je Na'am.
ko ka je wuri mai kyau ko ka je wuri mara kyau Na'am.
amma zancen ai mummunan wuri ne ana yin abubuwa marasa kyau to a kowane dandali ma ana yin haka ana yi na a kowace majalisa ana yin haka za a zauna a majalisa ana ana Cin gulma da naman wani mutane.
ana ana cin naman mutane ana zagin wani ana kaza ana kaza haka to kaga shi ma wannan ba mai abu ne mai kyau ba haka ne.
a dandali ma na samari Mm.
ana yin abubuwa wani lokaci har ganye ake sha Mm.
har a zo ana kashe kashe ana ta yin wasu abubuwa sau haka kazalika a intanet din ma a wannan dandalin sadarwa Mm.
shi ma ana yin wannan abubuwa Mm.
ba abu ne na mala'iku ba da za akwai a ce- alheri dai akwai sabani.
yawwa akwai alheri akwai sabanin haka Na'am.
kuma zuciyarka Mm.
kudurinka Na'am.
manufarka Mm.
ita ce za ta tabbatar da ina za ka je to ba laifin wurin ba ne a'a kai ne yanzu kaga eh, dandali ana ta hayaniya ai ba za ka je ba Mm.
amma idan kaga dandali in ka je kullum wurin ana abu ne kamille karatu ake zaman lafiya eh, zaman lafiya ana karfafawa juna ana taimakawa juna kaga za ka so ka je To a malam misali yanzu daga bayananka sh- za mu iya cewa shi wannan dandali da muke magana yana da wani amfani kenan a rayuwar dan adam.
ai kowane dandali yana da amfani To.
akwai dandalin da za ka je na zahiri ba na sadarwa ba za ka je dandalin nan ka ce jama'a ina da matsala kuma a taimaka maka a warware maka wannan matsala akwai inda za ka je ka- ka ce addu'a kawai nake so a yi min addu'a saboda in fita daga halin da na shiga ciki kuma a yi maka wannan addu'ar Allah kuma ya karba saboda ka san ta wanda Allah zai karba ba Allah ya karba ka ga ka fita daga cikin wannan halin akwai kuma inda zaka je ka ce da mutane ku zo mu je mu hada wata musifa
A Ko mutane- zahiri kenan.
eh a zahiri Mm.
mutane su ce ai eh, Ya kwarai da kamata, gaske, eh.
yayi.
Mm.
wani zai maka wazi ce ai gaskiya ko wannan abun ba daidai ba sai ka ce ai haba ai kai ne ai ai, akwai yadda zamu mu balle sai ga dai an haɗu an rinjayi wanda yake cewa kar a yi an ji an riga an yi Haka.
saboda haka ba wai dole bane ya zamanto cewa ka ba wa wannan wuri wata daraja na kyau rashin kyau daidaituwa ko rashin daidaituwa ba kowane dandali da ka sani yana da abubuwan da zaka amfana da shi kuma yana da abubuwan da ba za ka amfana da shi a ba ciki zuciyarka ce take tabbatar da ina ka nufa Mm.
me za ka yi yaya za ka yi shi zuciyarka ƙudurinka shi ne mafi muhimmanci shi ne Wato- zai maka jagora alhairin ko kuma sharrin dai ya danganta da kai mai amfani da abu manufarka ba Na'am.
idan ka riga ka shiga ne saboda ka je ka cuci wani Mm, to kai ne kai idan kuma ka shiga ne domin ka ka amfana mm.
kuma ka amfana da wayansu to kai ne kai to a misali malam yanzu eh, shi dai wannan dandali misali wani irin rawa kake ganin ya taka ko yake takawa gurin ilmantar da masu amfani da shi A- wato ai idan ka shiga Mm, kar a manta mm, cewa akwai intanet ita kanta wacce take zaune wacce kuma ta jima amma a yadda muka santa a yanzu mm, wanda ake kira web www din nan mm.
dama can tana nan ita suke kira web 1 ita web 1 din nan ita ce wata muka sani a internet ka tafi google ko ka tafi yahoo ta shigar da kai ka ga bayanai ratatatara ka danna ka shiga email kai komai da komai wannan ita ce web 1 kuma fitowar ta asirar ta yadda muka sani yanzu da da cewa ita kanta internet din tun wajen 1964 take to ita wannan a surance yadda za ka gani kaga wannan hotunan kaga wannan bayanan kaga abin da za ka danna kana danna ya jefa ka koma wani guri Mm.
shekara ta 1991 abin ya riga ya fito To, to mu- amma a hankali a hankali da classmates.com mm, da kuma friendstar mashauran guraren suka fara tasowa mm, sai aka fara samun abin da ake kira web 2 to, wanda web 2 din nan shine duk abin da zai sa da k- ni da kai mu yi mu'amala mm, a web 1 babu mu'amala amma a web 2 akwai mu'amala na'am, a turance sai suke kira mediated interpersonal communication na'am, mediated wato akwai wani tallafi akwai wata hanya wata turba mm, da take kawo mu'amalar fuska da fuska tsakanin ni da kai takan yi ma mu haɗa bidiyo mm, kana magana da bidiyo ni ma Kana ina gani, kallon ina ka ganin muna ka.
kallon juna mm.
wannan web 2 din sai ya ba wa mutane dama Mm.
na yin abubuwa guda biyu wanda kuma yana da muhimmanci a fahimci cewa ha- dandalin sadarwar ba iri ɗaya bane na farko Mm.
inda zaka je ka adana abubuwan da kai kai da kanka kai da ka kirkiri Kai ka abubuwan kirkiro su da kanka.
na'am kamar hoto Mm.
kamar abu ana biki a unguwarku sai ka ɗauki hoton abun ka ɗauki bidiyon abun sai ka akwai inda zaka je ka ajiye shi To, to wannan shi ake kira social media to.
abinda kai da kanka ka kirkira ka je ka aje sannan kuma akwai inda zaka je kai mu'amala da mutane amma ba tare da hotuna ba in kana so ka sa hotuna amma sa hotuna ba shine mafi muhimmanci ba Saƙon Wannan shi- dai.
saƙon shine Mm.
saboda hira kake da mutane Mm.
amma a can gurin babu hira Na'am.
kawai hotuna kake ajiyewa da bidiyo Mm.
amma a nan gurin Mm.
a kana magana ne kana tattaunawa na yarda ban yarda ba ni ma ana yi da ni wannan shi suke kira social network na biyu Na'am.
na farkon kuma shi suke kira social media Yeah.
kowanne kai amfani da shi Mm.
ya yi daidai Na'am. A, to mai sauraro kada dai ka sha'afa kana sauraron shirin jarida da jama'a ne a inda muke tattaunawa da shehin malaminmu farfesa abdullahi uba adamu akan abin da ya shafi dandalin sadarwa ko kuma wanda wa- wato wasu suke ce ma kamar shafin sada ainihin zumunta kenan a dakace mu
To kan a ɗaura auren soyayya akwai, kan a ɗaura auren tarbiyya akwai, kafin a ɗaura auren yarda ma akwai, ta ce da ni tsakanin mu amana akwai. Ashe gaskiyar ta ɓoye a zuci ne, Ashe.
yawan kalaman san zuciyar ta ne, Ashe, zantukan da take min na goge ne.
ashe, Shirin abokin yin shawarar ta ne. Bayan auren mu canjin hali nake gani, fita in har tana so in na hana ta ni. Ba ruwanta sai ta fita tun da ta sani, idan ta ce na yafe haƙuri gare ni ne. Sannan ta mai da yaji ta makar su magani, duka hada da zagi ba wanda ban gani. amma abin da zai sa ka cikin duhun gani kamar ta ba kamar doka ce baka gani idan na ce tana tari sai ka ce da ni wannan da ba ta ko motsi kwarai kuna gani kai a takaice raini ya shiga san ba ta kalli shugaba duk da ni ke ɗaukar sunan uba nauyin gidan akai na lalaba muna zama zargi na wai ashe ta ce ko da cikin mu farci ta ganni da mace sai ta ce a gasken ma ai hakan take marabanku na'am professor kana bayani akan web 2 na'am web 2 kamar da na gaya maka shine abin da ake kira mediated interpersonal communication a web 1 idan ka aika email ko aka aiko maka da email duk a web 1 ake saboda sai ka jefa sako ka zauna ka jira an baka amsa wani lokaci ma ba ra- lokaci guda za a baka amsar ba saboda wanda zaka aika wa email din takan yi bacci yake ko kuma baya tare da computers a lokacin na'am kaga zai dauki lokaci kafin yayi amma a web 2 kana faɗa ana faɗa ne Mhm.
akwai wanda zai maka magana Na'am.
ko da mutum wani yana bacci to wani a cikin wato dandalin naku zai ga abin sai ya magana okay saboda takan yi kana da mutane wani yana dubai Mm.
wani yana australia wani yana london kai kana kano Mm.
duk kuna tattaunawa na'am wanda yake australia din wataƙila yana bacci na'am amma wanda yake dubai din ƙarshen ta idan sa biyu na'am to duk ire-iren wannan abubuwan na web 2 Mm.
su ne suka fuffuto suke suke daɗa jaddada mahimmancin wannan wato dandalin mu'amalar na'am in ka ce dandalin sadarwa bayanin ake bayarwa amma ka ce dandalin mu'amala to mu'amala ake yi kana faɗa ina faɗa ko kuma ga wani hoto nan na gani ko ga wani bidiyo mai watakila hawan sarki sarki ya shige ta kofa gidanku Mm.
sai ka ɗauki abin a kyamararka abin ya maka sha'awa sai ka aika shi Na'am.
wani wuri Mm.
akasari an fi kai shi kamar youtube na'am inda za ka je hotuna ne bidiyo ne a wurin a jib- a- a jibge kuma duk abin da za ka aika ɗin ya zama cewa ba kuɗi za ka caja ba to kuma duk abin da zaka sako da shi Mm.
daga wannan dandalin mu'amala ya zama to shi ma ba kuɗi zaka biya ka sako da shi ba to duk da dai cewa da yawa daga cikin abubuwan da ake aikawa wuraren Mm.
wato na fayan fage ne misali in ka je youtube Mm.
akwai fina-finan hausa jingim da aka saka a wurin to amma na tabbata su kansu masu wa, yan fina-finan hausan ba su san an sa fina-finan su a nan wurin ba Mm.
in ma sun san an sa fina-finan su a wurin to ba su da hanyar tabbatar da waye ya aika waye ya tura waye ya tura kuma yaya za a yi su kama shi saboda yana cin zarafin kasuwarsu okay idan ka shiga youtube ka kalli fim din to kaga ba dole ka saye Ka sayi shi ba kaset domin kuma baka saye shi ba shi wanda ya fim din kaga zai Ya yi asara kwanta, gaskiya.
to youtube yana ɗaya daga cikin wuraren da ake aika abubuwa wani zai ga fim haka kawai ya yi sha'awarsa wataƙila siya ya da kuɗinsa zai yi sha'awarsa sai ya f- cire shi daga cikin plate din Mm.
akwai manhajoji da yawa da suke taimaka maka yin haka okay sai ya cire shi daga cikin plate din sai ya saka shi a wayarsa daga nan sai ya wulla shi zuwa youtube in ya sai data plan to to kaga sai ya je ya lika shi a youtube Mm.
kyauta duk me so duk mai so ya gani shi a gurinsa burgewa ne to fim din nan wallahi ya burge ni kun ga kaza ma sai ya jefa shi okay to amma ko ba tar- ba tare da sanin cewa yana cutar da Da masu shi mai fim din ba harkokinsa. Mm.
saboda idan ka jefa shi youtube Mhm.
to kana ganin akalla a- ba a kasar ba mutane wajen miliyan goma za su gani za shi su gani to idan da miliyan goma ne za su Sun je fim siya, din nasa eh.
ai kaga zai yi kuɗi Gaskiya.
zai ji daɗin kuma ya sake yin wani fim din to Haka.
kaga youtube kenan Mm.
zaka iya zuwa wuraren kuma da zaka aika hotuna kawai ran sallah Mm.
mutane sun yi ado abin ya baka sha'awa sai ka ɗauki hotunan su Mhm.
ka dinga a- aikawa wuraren da ake kira kamar flickr Mm.
ko instagram ko pinterest ko kana da wata kyanwa ko kana da wani kare mai kyau kana ganin ya baka sha'awa sai ka ɗauki hotonsa Na'am.
ko wata bishiya da kawai kaga ta riga ta yi kama da mutum ko ta yi kama da wani abu ko hotu- ko hotunan a daidaita sahu ma Mm, kawai sai duk ka ga su nan dai ɗauka.
duk abin da kaga ya riga ya ɗauki sha'awa ka za ka iya ɗauka sai ka jefa shi nan wurin Na'am.
to duk wannan web 2 ce ta bada wannan damar a yi- a yi wannan saboda shi za a kiran shi sha dandalin mu'amala saboda mu'amala kake yi kana aika wa mutane hotuna bidiyo kana gaya musu abubuwan da suke ciki Na'am.
amma web 1 Mm.
shafi ne na sadarwa kawai gashi nan na ganta babu wani kace na ce a ciki in ka danna za ta kai ka inda za ka ga bayanin wani labari Mm.
shikenan Okay.
ba a buƙatar a san me ka sani game da labarin duk da dai cewa wayansu daga ciki a ƙarshen labari suna ba da damar ka yi ka yi bayani na'am ko ka bada naka ra'ayin akan labarin Na'am.
to amma ba hira kake yi da mutanen da suka yi labarin ba na'am hira kake yi da waɗanda su ma suka karanta labarin Na'am. A, To a mai sauraro duba da yanayin lokaci dole dai a nan za mu ainihin gintse shirin amma wannan ba shi ne ainihin karshen shirin ba. A farfesa muna godiya da dama da ka ba muka tattauna da kai a cikin wannan shiri.
ni ma ina godiya da aka bani dama in wannan bayanin jama'a assalamu alaikum A mai sauraro kada ka manta kana iya turo da tambayarka shawara ko gudunmuwa ko kuma duk abin da ya shige maka duhu musamman akan abin da ya shafi aikin jarida akan lambar waya kamar haka sifili takwas sifili shida biyar biyu takwas ɗaya biyar biyu takwas zan maimaita sifili takwas sifili shida biyar biyu takwas ɗaya biyar biyu takwas a madadin jagoran shirin ahmad tijjani lawan sai wadda ta shirya shirin nafisa murtala ahmad ni da na gabatar murtala ya da ke cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh